الشيطان الرجيم كويا يواني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله يا أمي تدو كلام ولا إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لنا يقينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين kawo mu ci gaba da mu dan rage wannan yana dan eko kadan biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da 19 ga watan 6 miladiya shekara ta 2015 jiya ina ganin mun shiga suratu abas wato suratu abasa aya ta nawa suratul naziati ko okay ni na dauka mun gama da naziati din ba mu gama ba to muna cikin suratul naziat aya ta 29 ko يا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
آية كما يجب أن يتدوب a karatunmu na jiya mun kwana aya ta 29 inda Allah mana sarki yake cewa wa aka tsashe lailaha wa akhraja duhaha Allah mana sarki yace shine wanda yake shigar da dare a cikin rana ya shigar da rana a cikin dare a wasu ayoyi na alkur'ani to shine nan Allah ya kawo shi da wata siga ba irin wacce siga ba yace wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha Allah shine ya saukar da dare yayi duhu sannan kuma ya wayar da gari haske ya zo ba wanda yake wannan aiki sai Allah yanzu gashi Allah ya saukar da dare wuri yayi duhu don ya dace da hutawa don ya dace da nutsuwa don ya dace da barci to zuwa can wani lokaci kuma sai daren ya tafi sai rana ta zo gari ya waye kaman fitila wadda rana ita fi dacewa da wajen sana'a ta fi dacewa da yawo ta fi dacewa da neman abinci ta fi dacewa da sana'a duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su ne don su dace da rayuwarmu ta duniya sanya dare lokacin hutawa sanya rana wajen neman abinci to Allah mun gode maka da wannan aiki da kai mana kai kadai baka yi tarayya da kowa a ciki ba wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha Allah ya rufe dare ya kawo dare ya rufe rana sannan ya fitar da rana ta rufe dare wal arda ba'da zalika dahaha Allah ce ga ƙasa nan daha ai bi mana basataha wa maddaha ga ƙasa nan Allah sanya ta shimfidaddiya akai muke tafiya akai muke noma akai muke gini duk wata harkar mu ta rayuwa akan ƙasa muke in ba kan ƙasa akan me dami in ba ƙasa ba za ka iya gini ba in ba ƙasa ba noma in ba ƙasa ba gini saboda ka godiya ta tabbata ma Allah da wannan aiki da ya yi mana duk wani harkokinmu saye da sayarwa ne a kan ƙasa muke yi ko me barcinmu a kan ƙasa muke yi saboda ka wannan ni'ima ce ƙasar nan kuma akan ruwa take yau da a ce duniya gabaki ɗayanta ruwa aka yi ta to kaga rayuwa ba za ta yi daɗi ba a ce ko ina ruwa ne ba inda za ka motsa akwai irin mutanen da suke rayuwa irin kamar irin babic din nan za ka ga 'yan gidajensu an yi shi a kan ruwa da 'yan ƙananan kwale-kwale irin masu sai da mata masu sai da ɗan sabulu su omo a kwale-kwale ake yi itace da a siyo a kwale-kwale ne komi ɗan yawo a kwale ba ƙasa haka suke zaune wannan rayuwa babu daɗi a ciki ba daɗi a ciki ba daɗi a ce duk guri ruwa duk inda za ka motsa sai ka shiga kwale-kwale gidanka ma akan ruwa yake na rayuwa ba ta da daɗi haka Allah ya ban ƙasa ya wuri mai ruwa ruwan da amfaninsa ita ma ƙasar da amfaninta Allah mun gode maka Allah ya ce wal'ar da ba da zalika da haha ga ƙasa nan ya shimfiɗa ta akhraja minha ma'aha wa mar'aha bayan ya ya shimfida kasa din sai fito da ruwa daga cikin ta yanzu muna neman ruwa sai mu tona rijiya sai mu tarar da ruwa din inda ba a samu ruwa a kasa kuma na sama babu shi ina da mu samu ruwan sha mutanen boci ai bana sun san amfanin rijiya sun sani lokacin da ya kasance aka yi yajin aiki dan ruwan da ake turowa daga dam na gobe ba a turowa dan to ya ka koma ga rijiya daga rijiya sai bohol bohol din mai rijiya ne kaga an cika layi a jikin rijiya guda ɗaya har rijiyar ta kare sai an jira ta taro wannan rijiya take kusa da mu din ga mutane da yawa sun taro to da babu ruwan a kasa fa ina kuma za a je kaga da rayuwa ta yi kunci to Allah sai ya sanya ruwa a kasa duk lokacin da aka tona za a tarar da shi alhamdulillah da wannan ni'ima da ya mana akhraja minha ma'aha ya fitar da ruwa daga cikin ƙasa wa mar'aha ya fitar da tsirrai ciyawi ganye inda ake kiyo mu mu noma abinci mu ci dabbobin mu su ci ciyawa duk wannan Allah na faɗan ayyukan da ya mana ne shi kaɗai don mu gode masa Allah mun gode maka Allah ya saki cewa wal jibala arsaha ga duwatsu manya manya sun zama turke ma ƙasa an babu duwatsu girgiza da ta sai ta tumbadar da mu wallahi ƙasa ta tumbadar da mu to amma manya manyan ƙasa din nan manya manyan duwatsu da Allah ya saka ya sanya ne su zama turke ma ƙasa wajalna fiya rawasiya antami da bikum haka Allah ya ce Allah ce mun sanya duwatsu antami da bikum dan kada ƙasa ta yi girgiza da ku da ƙasa za ta yi girgiza wala duk zubewa da ne a cikin kuwa taɓa jin girgizan ƙasa ko na sakan ɗaya wa taɓa ji to alhamdulillah mu nan ƙasan ina jin ba a girgizan ƙasa ko an taɓa yi mu gode ma Allah wala girgizan ƙasa sharri ne fitina ne na taɓa jin girgizan ƙasa sau ɗaya tak a indiya gidan sama hawa goma girgizan da aka ce bai kai sakan ba wallahi bai kai sakan ba amma duk waɗanda suke area sai da kowa ya fito waje da mata da maza hankali ya tashi wadda a ma'auni ɗin inda ya kai ma'aunin rita ya kai hudu da ginin sun rushe balle kuma ya kai shida to ma'aunin an ce kusan bai wuce rabin na, na, ma'aunin rita ba dan girgi amma kowane gidan sama sai da ya haka yin liu ya dawo ya zauna to da ya kai minti daya da Allah ya sauwaka duk gidaje rushewa da su yi saboda ka girgizan kasa ba ba karamin musiba bane wallahi da ka ji hatta tebur da ka ga yana kadawa ne tebur din da yake kan da ga yana kadawa komai kadawa zai yanzu kaman Japan da aka yi masa girgizan kasa dubban mutane suka mutu turkiya turki lokacin aka mutu kasa mutum dubu ishirin suka mutu a rana ɗaya ga china ga iran da aka yi musu girgin kasa mutane dubu nawa suka mutu kwanan nan da aka yi abin nan nepal mutane nawa suka mutu mutane nawa sama da dubu goma suka mutu a lokaci guda gidaje suka rushe komi ya rushe wuta babu komi saurakan nan duwatsu da Allah ya sanya suka zama turke ma ƙasa ba ko shi ake girgizan ƙasa ba wallahi mu gode ma Allah amma yanzu ma kusan tura sun kawar da hankalin mutane ana ɗauka cewa girgizan ƙasa ba musiba bane ba jarrabawa bane a kawai wannan ƙasa ne da aka yi girgiza take kan wani irin layi da yake da Allah sauka gashi Abdullahi ibn Abbas yake cewa in sabo yayi yawa to Allah zai girgiza ƙasa in yi sabon Allah yayi yawa to Allah zai girgiza ƙasa ta afka da mutane eh summa shaqaqana al-arda shaqqa Allah Allah zai tsage ƙasa kawai mutane su rusa Allah Allah ya tsare mu da girgizan ƙasa eh to an sanya duwatsu waja'alna fiha rawasiya shamikhat ga duwatsu na manya-manya wadda suka zama autat suka zama turke ma ƙasa ba ta girgiza Allah ya ce mata allakum wali an amikum ruwa da aka saukar ya fitar da tsirai ya fitar da abinci Allah ce jin daɗi ne a garinku da ku da dabbobinku abinci ne a gare mu abinci ne ga dabbobinmu in babu ruwa ba rayuwa kowa mutuwa zai dabbobi su mutu mutane su mutu waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ce ya sanya rayuwar komai sai da ruwa in ba ruwa ba wanda zai rayu to Allah mun gode maka da kai mana ruwa shi muke sha da shi muke wanki muke dauraya da shi muke dafa abinci da shi muke gini kai komai da ruwa ake wannan ginin da me aka yi shi da ruwa in ba ruwa kasan da me da kwaba ta babu kai duk abun ma da kake ke kewaye da kai ruwa ne a ta kafa din da kake zaune da shi me asalin sa ruwa ne audugan da aka yi shi ba ruwa ne tsarar da ita da ita ba kai hata karfe wannan in ba ruwa ba da samu karfe ba karfe wanda ake tona a cikin kasa sai da ruwa in roba ka gani ruwa ne in sutura ne ruwa ne komai ka gani lantarki ne da muke da me muke samun sa ruwa in ba ruwa ba kayan ji in ba ruwa haka Allah ya yi gaskiya wannan itacen da muka ɗora ba da me aka same shi wannan kushin ɗin da me aka same shi ruwa kai kanka menene ruwa ne Allah ya yi gaskiya waje alna min alma'i kulla shay'in hay Allah ce mun sanya rayuwar komai daga ruwa Allah mun gode maka Allah mun gode maka mata'an lakum jin dadi ne a gare ku ku mutane wale an'amikum da dabbobinku shanunmu ne awakinmu ne tumakinmu ne duk ta ruwa suke samun su ci tsirrai shuka ganye Allah ce to fa'iza ja'ati tammatul kubura idan babban musiba ta zo ita ce a ƙwama babban musiba babba mece ce babban musiba tashin kiyama tashin kiyama lokacin da mace mai ciki in wata ɗaya ne in ma rabin wata ne za ta haife su don musiban wannan rana ka tuna aya ɗin yau mata da'ul بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah sauwaka Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron mahalicin ku Allah inna zalzalatas sa'ati girgizan da da a yin tashin kiyama ta zo shay'un azim Allah ce al'amari ne babba yauma tazhalu kullu murdi'atin yauma tarawna Allah ce ranar tashin kiyaman da ta tsaya shine yauma tarawna tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid Allah ce ranan mai shayarwa za ta yi jifa da jaririnta ka duba yadda uwa take son ɗanta ko? eh? sadiqan sama ba muru da atin amma ar da atin mai shayarwa yadda uwa take son ɗanta jariri ba ta son ko kuda ya taɓa shi in kuda ya sauka ta kaɗe masa za ta jifa da shi saboda musiba za ta jifa da shi ta tsallaka shi ta fita a guje wata da'u kullu za ta hamlin hamlaha mai ciki ko cikin wata ne ranar da ta aihu ko rabin wata ne sai ta aife shi saboda musiban wannan rana din wata ran nasa su kawar Allah kira ga mutane suna maye mutum yana faduwa yana gudun dile ya dagu ya bugu kamar ya sha giya Allah cewa ma hum su kara ba giya suka sha ba me ya faru walakin na azaballahi shadid azaba Allah ne ta yi tsanani kawai ga rana ta sauko kayan kwakwalon mutane na ta farfasa rana ita ma ta an sauko da ita duka sama an wargaza ta to wannan rana ita ce Allah ya ce fa iza ja'at tammatul kubra babban musiba ta zo ita ce tashin kiyama ranar da da zai gudu wa babansa ya fita a guje yana kallon babansa yana kallon uwarsa zai gudu ya san ba za ta iya masa komai ba ya san babansa ba zai masa komai ba uban ma in ya gada ya fita a guje uwa ma ta gadanta ta fita a guje kowa yana nafsi nafsi kowa yana neman wurin tsira kowa yana neman wurin gudu ina ba wurin tsira ba wurin gudu duk inda ka je ba inda zaka gudu ranan ba inuwa duk duniya inuwa ɗaya ce inuwa al'arshin Allah tunda ranan ba bishiya sun faɗi ba duwatsu sun rugurguje gini babu shi flat iya ganin ka inuwa kawai inda ka samu sai al'arshin Allah kuma ba mai shiga sai mutane bakwai yaron da ya tashi da ibada da ya irin haukan samartaka na sabon Allah din nan ba da mutumin da ya zanto zuciyarsa ya rataye a masallaci kullum yana masallaci sallah dai sallah dai da mutumin da mata mai kyau ta kira shi sabon Allah ya ki yace inni akhafullah kamar da annabi Yusuf ya yace ma'azallah an gane wannan da shugaba adili an san shugaba adali wanda bai saci dukiyar talakawa ba bai saci dukiyar al'umma ba bai kashe wani rai bisa zalunci ba duk abin da ya yi bisa tsoron Allah ne kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa saboda tsoron Allah sa fitila biyu yake amfani da su a ci falfal guda biyu ɗaya na gwamnati ɗaya nasa in ya zo aikin gwamnati zai yi rubutu ya kumna na gwamnati in ya zo personal issue nasa personal activities nasa sai ya kunna tasa ya ga gani bayan Allah kenan aka kawo alkama ta gwamnati kajinsa suka ci ya ce a to ba gidana ba kuma sai ya haɗa sai kai tirejire na gwamnati yake kun zama na gwamnati ba za ku ci hatsin gwamnati ko ku zauna a gidana ba to ku kun ɗaya janareton gwamnati motocin gwamnati kun sace kun raba ma 'ya'yanku kun raba ma matanku barayi ku ce ku ce ku gama da Allah lafiya mutane ma ba za ku gama da su lafiya ba wallahi balle Allah tunda wannan sata ne wallahi sata ne sata ne abin da kafi karfin sa me tsohuwar motar gwamnati motar miliyan 20 kai wa kanka gwanjo miliyan 1 imagine ka raba wa matanka ai musu gwanjo wallahi ku ji tsoron Allah tashin kiyama nan gaskiya ne wallahi dan Najeriya an yi wani abu musulmi yake ci an yi wannan ko ya ya da ma akwai tashin kiyama kuwa ya yi imani tashin kiyama dan wallahi wanda imani tashin kiyama ba zai haka ba tunda ya san da a tsiye shi akwai accountability sai lissafi nawa ka shigar nawa ka kashe nawa ka diba nawa ka dauka duk wanda ya san da wannan zai iya dauka kawai ku raba mu dukiyar gwamnati kan labule sai da kuka daidai labule fridge ne window ne menene komai diba ba ku gani a tv ga suna irin sound proof ac a gane ne generator manya-manya na miliyoyi waya an kai wasu masallatayen juma'a to su masu dawo da shi ka san wani lokacin 'yan siyasa an za su yi barna sai sun hada da ƙungiyoyin addini sai sun kun hada da su don dai mudut ko gane wani ji sai mudut to mu mun sata kuma kun sata ba na mantawa daga cikin wasu gwamnoninmu da suka yi da muka yi da ya ji wata wani ministry sun ɗabi wani kuɗi sai dinga buka kawa yana ta iya yana munna yana munna yi da shi ma ya ɗiba su ma sun ɗiba mai kuma za su gaya masa a babu na ci kaci kunci munci mudut Allah sauka Allah sauka to shugaba adali yana cikin wannan inon al'arshi din wanda bai yi zalunci ba bai saci dukiyar al'umma ba bai kashe kowa bisa zalunci ba yayi mulki tsakaninsa da Allah yana tsoron Allah Umar ibn Abdul Aziz kenan Umar ibn Abdul Aziz wallahi yawancin mutanen kirki ba sa dadewa kan mulki ni Umar ibn Abdul Aziz da ake ta bada tarihin sa na shekara nawa yayi ne ba dai ga mana shekara biyu shekara biyu kawai amma sai da ta kaima da kura da zaki da damusa da ziri da kyarkeci za su haɗu wuri guda wani ba zai taɓa wani ba wani ba zai ce me yasa saboda shugaba ya adalci Allah saboda shugaba in shugaba ya adalci dabbobi ma ba sa zalunci balle mutane kaga zalunci nan da muke yi ake ta cutan juna ko ya zama zalimi wallahi ya samu asali ne daga shugabanni wallahi talla daga shugabanni ya samu asali yau da shugabanni za su gyaru talaka dole ya gyaru ko ku gane bane ha to yanzu wannan gwamnati da aka kawo sabuwa gashi dai bata fara wani aiki ba amma yanzu kashe kashin da ake yi a zamanin Jonathan daidai yake yanzu hatta abin da 'yan boko haram ɗin suke daidai ne yanzu da kai kwamfiyar daidai yake bai ragu ba ba ma ba mai da ake saka bai ragu ba wuta da ake yawan ɗaukewa da kai kwana biyu ba wuta bai ragu ba wallahi duk abin da yake faruwa a ƙasar nan yanzu rashin gwamnati ne in akwai gwamnati komai zai gyaru domin da na gaba kan game zurfin ruwa in shugabanni suka gyaru talaka duk iyarsa sai ya gyaru in ba ka bai a masa duka a sa masa doka in yi sata to amma in shugaba ya sata kuma ya isa hana sata wala bai sai hana sata ba in shugaba ya ci rashawa ya ci cin hanci bai sai hana talakawa ba amma in shi ba zai ci ba to wallahi na kasa da shi ma zai ji tsoron cin hanci yanzu in Buhari ba zai ci cin hanci ba wallahi cin hanci zai mutu a kasar nan tunda mutane sun san ba zai fasto ba in sun ci shi ba zai ci ba ta amma mai cin cin hanci gwamnatin gabaki ɗaya cin hanci ta ɗoro waye dai bar cin hanci sai za ga 'yan sanda cin hanci soja cin hanci custom cin hanci immigration woda kowa cin hanci ne a ƙasa nan kowa ka je ofishin da kana neman wani abu sai ya ce ka bashi wani abu saboda daga can ne daga sama ne wallahi zamanin wani abdulaziz sai aka ce da aka ce dabbobi wata bata wata bata cutan wata saboda adalcin da yayi in ka dauki zakka ma da ka bare ka rasa mai bayarwa kowa ya zauna arziki ai ba mai karba kai in ka bidda zakka karsa mai karba sai ce ni ma ka san haramun ne kana da wadata ka karbi zakka ko to kowa ka kafa sai ce ba ni ma da jiya ka kawo da na karba ma yau ni ma na zama mai arziki saboda ka idan shugaba na adalci kasa za ta samu wadata sai zan a zamanin sa zakka sai dai a gina masallaci ko a gina makaranta ko a yi titi amma ba za samu mai karba ba saboda kowa ya wadata saboda adalci ba mai sata kaga dukiyar da ake sata ta kasar nan wallahi wallahi inda za a dawo da ita kowane ɗan Najeriya sai ya zaune kuɗi kowane ɗan Najeriya sai ya zaune kuɗin da ba zai buƙaci zakka ba ka san a shari'a in ka mallake nisabi in ka mallake nisabi ba za ka karɓi zakka ba nisabi nawa ne nisabi bai wuce dubu ɗari bakwai da wani abu bai kai ma miliyan guda ba to kuɗin Najeriya da za a dawo da shi kowa sai ya mallaki sama da miliyan uku uku ma ba miliyan ɗaya ɗaya ba to me ka gani ka ji mutum ya mutu an samu tiriliyan tiriliyan uku ko hudu a kawun ɗinsa wanda ya zai kwanciyar kabari ya wani kwanciyar kabari ke so yi a lokacin da waɗansu na masara ba sa samu na magi ba sa samu na kunu ba sa samu asibiti yaya suna mutuwa ba magani tiriliyan kuma ba kasuwanci kai ka samu ba dukiyan al'umma kaɗi ba kai kaɗai wallahi musulmin abun abun abun bakin ciki yau da wanda ba musulmi bane ake samu irin wannan a wurin sai ce abun mamaki amma musulmi wanda ya san innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal afili take haram afili take kai ka sani kai ka sani kuma irin waɗannan sune za su sake dawowa su sake neman mukamin gwamna su sake sata su sake neman mukamin shugaban kasa in sun samu sake sata haka dai haka dai haka dai Allah ya sauka Allah ya tsare mu ina ka tsare mu ina ka tsare mu to tashin kiyama tana zuwa a tana zuwa fa iza ja'at tammatul kubra idan babban musiba ta zo idan babban tashin hankali ya zo yawma yatazakkaru al-insanu ma sa kowa zai tuna aikin sa rana kaza kai sata rana kaza kai zina rana kaza kai ludu rana kaza kai ƙarya rana kaza kai kazafi rana kaza kai zunde rana kaza kai kai giba wala sai ka dinga tunawa da karkar kolif da karkar tunawa kai da kanka saboda musiban wannan rana din saboda ka san wannan ranan akwai sakamako da sakamako kowa da aikin sa yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a ay yatazakkaru al-insanu ma amila wa fa'ala kowa zai tuna abin da yi ba ka shiga daki ka buye ka saba ma Allah ba zaka tuna zaka tuna zaka tuna wa burrizatil jahimu liman yara ranan ga wutan jahannama a fili kowa zai ganta karara wanda idan tsakaninka da wutan jahannama ya kai tafiyan shekara ɗari biyar da zafinta da tiririnta zai rika samun ka kara ɗari biyar fa how many kilometers kai ne ka gani how many kara ɗari biyar hucinta da warin jahannama da ya same ka Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man taga wa asara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al ma'awa ci gaba ci gaba fa amma man taga wa asara al hayata ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى
فأما من أقى أي فأما من تجاوز الحد وعصى ربه duk wanda ya ketare iyaka ya saba ma Allah abinda aka ce karye ya je yayi ba ba ya ketare iyaka ba kenan ya wuce iyakan Allah haddodin Allah wa asral hayatad duniya kuma ya fifita rayuwar duniya akan lahira kamar yadda muke yanzu بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Allah ce kun fi son rayuwar duniya da ta lahira yanzu saboda Allah yanzu mu yi wa kanmu hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi gabanin a muku hisabi yanzu in gari ya waye don Allah kai da kanka ka tsaya ka yi lissafi daga wayewan gari zuwa faduwar rana da aikin neman duniya da aikin neman lahira wanne ne awoyinsu suka fi yawa a gare ka tsakani da Allah ne ni daga fitowar rana zuwa karfe uku da rabi ba shi ne lokacin da ake tashi aiki a ƙasar nan ba awoyi nawa ne ana fara aikin gwamnati karfe takwas ne ko takwas to tara goma sha ɗaya sha biyu ko karfe ɗaya karfe biyu karfe uku da rabi awa takwas da rabi hudu ne to to awa nawa kenan awa takwas to awa takwas din nan kullun da kake zuwa kake yi cikin awa takwas din da kake yi awa nawa ne aikin Allah awa nawa ne aikin addini ka tambayi kanka da kanka da ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati a cikin awa takwas din nan awa nawa ne kai kai addini ko ma kace subhanallah ko la ilaha illallah ko alhamdulillah kai zikiri nawa ne ko ka karanta alkur'ani ko kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin awa takwas din nan in ka dubi rayuwar ka ga yawanci ta tafi ne wajen duniya kawai hayaniya surutu mara amfani backbiting ko ba shi bane tsaye gumi a wurin aiki tsaye gumi a kasuwa tsaye gumi ga mutum eh ga batsa ga kalle kalle ga jin kade kade sabon Allah duka Allah shawaka wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya kan neman lahira aikinsa na duniya ya fi aikin lahira shine bal tusiruna hayatar duniya Allah ce kun fi son rayuwar duniya ta lahira alhali wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fi alheri kuma ta fi wanzuwa rayuwar duniya mai karewa ce to duk wanda ya zanto wannan ne halinsa fa innal jahima hiya al-ma'wa wutan jahannama ita ce makomarsa Allah ka tsare mu kaji wanda ya fifita wai rayuwar duniya akan lahira wala wutan jihar nama ita ce makomansa yanzu dawo yan siyasa mu ɗai ko faifai da ko fayil ɗin yan siyasa mu kaga yanzu ba an yi zaɓe kwanan nan ba wallahi masu son neman shugabanci a shekara hudu mai zuwa tun yanzu sun fara aiki wala sun fara aiki kai kaga zaɓen da aka yi na yan majalisa ɗin nan na da sifika da da sifika da senate president wallahi masu neman shugabanci a shekara hudu mai zuwa shine tasiri a kai kowa yana son ya kafa nasa kowa yana son ya kafa nasa in shekara hudu ta fito ya zama shugaban ya fito takarar ya fito takarar shugaban kasa me yiwa an Buhari ba zai tsaya ba to nasa ne a gurin wallahi tsakanin Atiku da Tinubu sun da fito maka da abin karara yawa kowa da candidate ɗinsa yanzu waɗanda suka ci candidate ɗin wane ne a ciku ne suka ci ba gane ba to tun yanzu 'yan siyasa suke tanadi amma ba sa tanadin gobe lahira a ba tanadin lahira a tanadin shekara hudu mai zuwa ni da zama kaza kai da ka zama kaza kai da ka zama kaza kai rike mana kaza kai rike mana kaza aikin kenan kuma ko kasashen waje suke zuwa ziyara wannan suke kullawa a yi mitin a ingila a yi mitin a amerika a jawo hankalin wane a nemi taimako abinda suke kenan rayuwar duniya kawai ita ka fifita duniyar nan kuma gashi ba ta da tabbaci ba ta da tabbaci na yi waye ka fara samunta kuma sai mutuwa ta yi maka gaggawa kamar yadda ta yi wa abacha yana kan mulkin soja ya ce ta zarce ko ba shi fara bakinsa ma ka ji ta zarce ba ko ba shi ba ne shi kenan sai zarce sai zarce gidan gaskiya ina ne gidan gaskiya na ga wata jarida rana ana magana wa shekararsa sha bakwai da mutuwa na ce a yanzu a baci haya ya zama shekara sha bakwai da mutuwa duniya ke eh ga wadda aka fi sun girma sun zama baligai eh wadda aka fi su shekarar da ya mutu sun ba zama baligai dan yaro dan shekara sha bakwai yaro daga shekara sha bakwai kamar yanzu من كان يريد العجلة أجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah ce to shikenan wanda yake son magaggauciya wace ce magaggauciya duniya Allah ce to shikenan za mu ba shi duniyan amma Allah ce gwargwadon abin da ni na so ba abin da yake so ba kuma ga wadda na so zafin neman duniyanka ko neman shugabancinka ba shi da za ka samu ba a walawo ba abin da bai yi ba wajen neman shugabanci Allah bai samu ba bai samu ba yayi yayi yayi ina yar aduwa babban ba karamin ba ba abin da bai yi ba karshe a kurkuku ya mutu ko ba kurkuku ya mutu ba to wallahi mu ji tsoron Allah ga kudin an tara ga jiragen ruwa ga jiragen mai ga aka zo kuma ana neman shugaban kasa bayan da ya zama shine mataimakin Obasanjo ba shine dipti na Obasanjo ba lokacin mulkin soja lokacin kai ma bai waye ba kudin nan ga sunan ma ba san ma me dai da su bana jira lokacin suna da kudi su ne jiragen ruwa su ne kaza su ne kaza siyasa ta zo wai wata me siyasa da yayi yayi contest ne ma UCN ne ko UPC ne SDP ko SDP har ya kai ga cin zai ci zabe ina aka kame shi aka garkame shi a kurkuku a cike ya mutu wannan ba darasi bane gare mu ka ko kana neman shugabanci sai Allah ya baka aka kai a hankali kai a hankali wallahi kai a hankali duniyar nan a barbanza ce ta yaudari mutane da yawa gashi nan da su samu da su samu ina sai ga gaba su abin nan ba Allah ya ce wanda yake son rayuwar duniya to za mu bashi amma gurgurda yadda muke so ba yadda yake so ba a ba yadda yake so ba Allah ce daga baya ko mai son rayuwa duniya din sai mu menene sai mu sai mu sanya masa wutar jahannama ta zama ita ce menene makomansa yana abun zargi abun walakantarwa mazmuman maduhura abun zargi abun walakantarwa cikin wuta rayuwan kaɗan ne ka tafi ka je ka shiga rayuwa ta azaba ta har abada ta an yi ba a yi ba yan shekarun nawa ne ka shekara tamanin a duniya ko saba'in ka je ka shekara miliyoyi a wuta a uzubillahi a uzubillahi na'am
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يوا الله يتي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله يتي دو ود يا هانا زوجيarsa abin da take so shine hawa ta wannan makomansa aljanna ne a cikin waye zai iya hana zuciyarsa abin da take so abin da zuciyanka take so na saban Allah ka hana ta ka zama namiji ka zama jarumi domin jarumi shine wanda zai iya controlling din zuciyarsa ya hana mata abin da take so domin duniya dama kurkukun mumini ne zuciyarta ta ce maka shi kaza ka hana ta je ka wuri kaza akwai holewa akwai kallo ka hana ta kunnen ka yana son ya ji kaza ka hana shi ko ka gane ba ne to wanda ya kashi ne jarumi abubakar siddiq allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya zo mutuwa yana wasiya ma umar khattab wanda zai gaje shi ya ce masa ya umar ka sani ya umar ka sani duk waɗanda suka halaka suka kama hanyar wuta sun halaka ne ta hanyar biye mason zuciyarsu duk waɗanda suka shirya suka kama hanyar zuwa aljanna sun samu wannan ne ta hanyar saba ma son zuciyarsu in kana son ka tsira ka saba ma zuciyarka abinda take so ka hana zuciyarka abinda take so to ka zama jarumi ka zama gwarzo a wurin Allah amma in dai zaka bi wa zuciyarka abinda take so kai ba kowa bane zaka walakanta zaka walakanta yau duk wanda kaga ya walakanta a duniya wallahi ya bi son zuciyarsa ne shin barawa da ake kamo shi ake dukan sa ake menene me ka me kai ma ake dukan barawa ne kan ne ba san zuciyarsa ya bi ba in an kama mutum da matar wani ko yar wani me ya kai shi haka san zuciya ne masu ɗiban motan gwamnati nan su raba ma kansu me ya kai ga haka san zuciya ne wallahi tala san zuciya ne duk wanda kaga ya walakanta duniya da lahira wallahi ya bi abin da zuciyarsa ne take so yau da mutum zai hana zuciyarsa abin da take so zai tsira da mutuncinsa duniya da lahira wala za ka tsira da mutuncinka amma zuciyar nan ba ta da ƙashi ba ta da ƙashi in ka biye mata za ta kai ka tabaro ka ji kunya tun a duniya ana nuna ka ka je lahira kuma ka tafi wuta domin likulli gadirin liwa haka manzo Allah ya faɗa duk wani mai yaudari akwai ranar jin kunya saboda ka karka yadda sai manzo Allah mala ce masa wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah haka Allah ya ga manzon Allah yace karka yadda ka bi son zuciyanka in ka bi son zuciyanka son zuciyar zai batar da kai ka bar hanyar Allah afara'aita man ittakaza أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وأضله الله على علم وختم على وختم على سمعه وقلبه وجعل على وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ce kaga wanda ya bi son zuciyarsa ya rike ita ita ce abun bautarsa sakamakon son zuciya ne Allah ya rufe zuciyarsa ba ta tunanin gaskiya ya rufe idonsa baya ganin gaskiya ya rufe kunnensa baya jin gaskiya wallahi duk mai bin son zuciya idonsa a rufe yake zuciyarsa a rufe take kunnensa a rufe yake sai sa mai bin son zuciya ba a gamsar da shi duk abin da kai baka saka gamsar da mai son zuciya ba Allah raba mu da son zuciya wa amma man khafa maqama rabbi duk wanda ji tsoron tsayuwa gaban Allah wani hannarsa anil hawa ya hana zuciyarsa abin da take so to fa innar jannata hiya al-ma'wa masa aljanna ne kowan mu ya san zai tsaya gaban Allah zai yi magana da Allah babu tafinta haka ne to ka hana zuciyarka abin da take so zuciyarka tana son ta tafi club kar ka biye mata zuciyarka tana son ta ji kada kade kar ka biye mata zuciyarka tana son ta nemi matan banza kar ka biye mata zuciyarka tana son ka ɗabi dukiyar gwamnati kai ma ka zama babban mai kuɗi kar ka biye mata zuciyarka tana son ka nemi matan makwabcinka ko ƴar makwabcinka ko abokinka kar ka biye mata ka hana ta zuciyanka tana son ka ɗabi kayan mai gidanka a shagonka a shagonsa karka biye masa karka biye masa zuciyanka in ka kida ka kunyata abubakar ya yi gaskiya da yake ce ma umar duk wanda ka ga ya ɓata zuciyarsa ya bi duk wanda ka ga ya shirya ya saba ma zuciyarsa ne domin fa innan nafsa la'amaratun bisu إلا مري وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم shani bari ku kubutar da kaina ba domin zuciyar mutum ran mutum la'amaratun bai so kullum yana mutum ne kai mummunan aiki haka zuciya take illa ma rahimar he wanda Allah ya ji kansa Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu Allah karka sa zuciyarmu ta yi dagawa a kanmu tafi karfinmu ta rika controlling ɗinmu ba mu muke controlling ɗinta ba Allah karka sa haka duk wanda zuciyarsa tafi karfinsa ya halaka manzo Allah ce ala inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله maza Allah ce ku saurara a jikin mutum akwai tsoka ita ce zuciya rai in ta gyaru jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci jiki kawai ganga ne hoto ne zuciyar ita ce mutum na'am Allah ce wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
santa ƙarshen suratun nazi'at ta gama da maganar tashin kiyama wadda take nuna ba wadda ya sanar da tashin kiyama sai Allah annabawa ba su sani ba manzanni ba su sani ba waliyai ba su sani ba ba wadda ya sani duk wadda ya ce ya sanar da tashin kiyama ƙarya yake yi da shekarun baya can lokacin da mutane ba sa karatu a ƙasar nan masu wazan turmi yanzu kan babu su ma ku kan ma ba ku san su ba ko waɗannan yara duk ba san masu wazan turmi ba wai mai wazan turmi ya je ko jambuli wa'azi ne da ya zai da sai suka kawo masa turmi duk sai suka shiga gida suka ce in ka gaba ka shiga mana da shi shiga da cikin zaure ka ce su ba su dauka wai wa mutane ake wa'azi ba ya kawai ya zo wa'azi ne lada ta yau zan ya shiga wasu da shi la sawaka lokacin yan masu wa'azin turmi suna cewa tashi kiyama saura shekara uku wani zo ce saura shekara biyar wani zo ce saura wata uku ma duk sun yi wannan a ƙasar nan mutane su yi ta kuka dan kuɗin da yake jiki duk kaɗai ka sadakar da tun ce maka a da tashin kiyama saura wata uku kuma ai magana ta kare duk ƙarya ne Allah ya sawwaka Allah ya ce yas'alunaka anis sa'ati kai manzon Allah mutanen Makka da sauran suna maka tambaya game tashin kiyama wai yaushe za a yi ayyana mursaha yaushe da a sake ta yaushe dai zo Allah ya ce ina fi ma'anta min zikira me hada ka da ambatan lokacin da baka sani ba abin da ya shafe ka eh ila rabbika muntaha sanin lokacin tashin kiyama ga baki ɗayan sa ka kam yana wurin Allah ne eh hadisin nan na 40 hadis wanda mala'ika ya shigan dihiyatul kalb wannan balarabe na Madina ya zo ke manzo Allah tambaya game da musulunci a ƙarshe masa tambaya game da tashin kiyama akhbirni an sa'ati mai manzo Allah yace mal mas'ulu anha bi a'lama sa'il yace wanda aka tambaye shi bai ji wanda ya tambaya din sani ba wai gaba daya duk ba su sani ba ba wanda ya san tashin kiyama sai Allah Allah ya rufe rufe shi ma ni'ima ne wallahi ni'ima ne kai a rufe ran da zaka mutu ma ni'ima ne yanzu da a ce ya rage shekara goma da ka mutu sai aka sanar da ke yau saura shekara goma ka mutu to kafin shekara goma din nan komi naka sai ya tsaya sai ka tare masallaci sai ka daina in kai dan kasuwa ne ka daina bude shago in kai ma'aikacin gwamnati ne ka daina zuwa office in kai dan ɗalibi ne ka daina karatu kafin shekara goma din amma sai Allah ya rufe gobe za ka mutu baka sani bai kana ta harkokinka jibi za ka mutu baka kana ta harkokinka to haka tashin kiyama yake wa ma amru sa'ati illa kalamin bil basar kaman kiftawa ne ta zo amma Allah ya boye bai faɗa ba bai gaya ma kowa ba shi kaɗai ya bari in ta zo kawai shikenan sai a wayi gari sai za mu lala sau da abubuwa ya faru sai ce ko tashin kiyama ne akwai lokacin da rana ta yi husufi ya fito har yana jan izarinsa a ƙasa yana la ilaha illallah tashin kiyama ta tsaya ne saboda bai sani ba abin yana hannun Allah ba wanda ya san lokacin tashin kiyama ta shine ne Allah ke ce masa fi ma anta min zikra me ya hada ka me ba abin da ya shafe ka tashin kiyama balle ka ba su amsa baka sani ba ila rabbika munta ilimin sanin tashin kiyama yana wurin Allah ne shi kadai kawai shi kadai ne ba wurin kowa inna ma anta munzilu man yakasha iya kanka kawai kai gargadi ga wanda yake jin tsoronta ita tashin kiyama din ya gyara ayyukansa ya aikin manzon Allah kenan wa ma'ana illa nazirun mubin aikin manzo kenan Allah ce to ka annahum yawma yarawnaha ka ce mutane radda su ga tashin kiyama ta tsaya lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha basu zauna a duniya ba face ko hantsi ko yammaci abduha shine min tulu'i shamsi ila zawali ila zawali shamsi ashiyatan kuma min zawali shamsi ila gurubi shamsi an gane bambancin duha da adduha da ashiya ashiya shi adduha shine duha da ake sallah dinnan shine daga lokacin da rana ta fito zuwa da lokacin da rana ta dan gota daga tsakiyar sama shine ake ce masa menene duha ashiya kuma daga lokacin da rana ta gota daga tsakiyar sama ha zuwa faduwanta ita ce ake ce menene ashiya yammaci kenan to wai kafirai suka tashin kiyama saboda tsananin rudewa da birkicewa sai su ce zaman da suke bai ma kai wani guda ba hantsi ne kawai suka yi rayuwarsu na duniya ka ɗauke su wani mai ce a yammaci ne kawai amma ina sun rayu wani ya shekara arba'in wani tamanin wani casa'in wani ma ɗari amma saboda tunda ya wuce jin daɗin ya wuce suke ganin zaman da suka yi ma bai wuce ɗan lokaci guda ba illa ashiyatan aw duhaha eh kusan wannan shine ƙarshen suratul naziat abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da muka yi Allah gafarta mana gobe insha Allah za mu tashi a suratu eh suratu abasa ko insha Allah suratu abasa za mu tashi mala karanta mana tambayoyi tambayoyin sun kare ko to kafin mu rufe ina son dan ja hankalinmu da wata nasiha ita ce abin da ya shafi waya whatsapp whatsapp dinan da ake da kuma facebook suna nema su zama musiba ma waɗansu mutane wajen ɗaukar labarai ko watsa labarai wani ban Allah yake ce mini dab da azumi ɗinnan sai ana ce masa aka turo masa wani labari ina jin ko abin da shafi ganin wata ne sai aka ce masa idan ya wa in ya gaya ma wani duk wanda ya gaya masa za a bashi ladan yayi azumin kwana 80 kawai ka bada labarin an ga wata to in ya zanto an ba da labarin an ga wata za a ban ladan azumin kwana tamanin kai kaga sai bar azumi ba sai bar azumi ba sai kawai rika bi ina biyo labarin wa mutane an ga wata an ga wata tamanin tamanin tamanin tamanin kaga na samu na watanni nawa kenan kaga wannan kuma ƙarya ne ba gaskiya bane batarwa ne ba gaskiya ne ba gaskiya bane yawwa ga mutane suna daukar labarai waɗanda ba su tabbata ba a cikin facebook ba daidai bane ko kai ka tura labarin da bai tabbata ba wannan ƙarya ne musamman abin da ya shafi siyasa sai kaga an tura Facebook an nada wani kaza an nada wani kaza an bai wani kaza duk ƙarya ne to musulmi ya rika yin ƙarya bayan Allah Allah ne yin ƙarya wallahi ku ji tsoron Allah mu'mini ba ya ƙarya musulmi ba ya ƙarya duk wanda yake ƙarya ba ba mutum ba mutumin kirki bane ba mu'mini bane ku dubi tarihin kissan Hirakal Hirakal ba musulmi bane kafiri ne amma yace shi ba hirakal ba abu sufiyan lokacin da hirakal yake masa tambaya lokacin hirakal shine shugaba na rum na turawa yake yi wa abu sufiyan tambaya game da manzon Allah abu sufiyan lokacin ba musulmi bane kafiri ne yace na so na yi wa muhammadu ƙarya amma sai na tuna ƙarya ba mutunci a cikinta mai mutunci ba ya ƙarya haka bai ƙarya ba ya faɗi exactly abinda yadda manzo Allah yake da magoya bayansa da yadda da'awarsa take bai ƙara ba bai rage ba to idan wanda ba musulmi ba yace ƙarya ba ta mutumin kirki bane ba na mai mutunci bane to amma kai kana sallah kana ƙarya ka rike yada labari na ƙarya a Facebook wallahi gaskiya musulmi yanzu sun lalace wallahi mu'mini baya ƙarya ya kamata mu san haka sai yasa manzo Allah yace alaman munafurci uku ne alaman mutum a ce yana da munafurci tare shi uku ne in yi alkawari ya saba alamar munafurci ne in an ba shi amana ya ci in yayi magana ya yi ƙarya to yawancin mutane munafukai ne suna da alamar munafurci ƙarya ta kawai ka tura labari a facebook wasu ka tura haka kawai ka rikita mutane ka ba da labari na ƙarya wala mu ji tsoron Allah sai sa yanzu nasiyar da nake yi mu daina ɗauka labari a facebook irin media social media ɗin nan shi ne social media internet din nan sai an tantance wallahi wani wani labarin ƙarya ake ake yadawa Allah sawaka wannan waya silahun ne zuhad daini makami ne mai baki biyu makami mai baki biyu nan yana da baki nan yana da baki nan na alheri nan na sharri haka waya take ko da kai amfani da ita a bakinta na alheri ko kai amfani da ta menene a bakinta na sharri ka halaka ka tafi wuta haka wannan waya mu ji tsoron Allah mu daina yada abubuwan da bai dace ba a ciki gaskiya ne bai dace ba na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai gobe shike